الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin hudu ko uku ga watan rajab a shekara ta 1437 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne sha ɗaya ga watan hudu a shekara ta 2016 na lissafin miladiya za mu tashi a darasinmu yau na 21 a karatun da muke a littafin fadlul islam na malam muhammadu abdullahab tare da sharhinsa na malam salih بن عبد العزيز بن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ makon da ya gabata dama mun tsaya a tsakiyar magana ne da malam yake mana sharhin hadisin juma'a da annabi sallallahu wato hadisin abu huraira da huzaifa ibn liman da suka ruwaito su biyu cewa annabin allah sallallahu alaihi wasallama ya ce adallallahu عن الجمعة من كان قبلنا Allah ya karkatar da waɗanda suka zo gabaninku a gabaninmu dangane da ko ya kaɗe su daga juma'a ana ya zama cewa ranar juma'a ba ta zama tasu ba sai ta zama ta musulmi ranar asabar ita ce ta yahudu ranar lahadi kuma ta nasara duk dai wannan hadithi mun yi maganganu a kansa maganar da malami yake yi fa'idoji da ya fara ambatawa ya ambata mana fa'ida ta ɗaya ba mu ƙare ta ba fa'ida ta ɗayan nan ita ce cewa shi ibulali in an ce ɓatarwa karkatarwa zai iya zama a matsaloli na istihadi ma'ana in an ce matsalar istihadi ita ce matsalar da ba zunubi ko an kuskure mata shi ake nufi matsalar aƙida in aka kuskure mata ita akwai zunubi kaucewa ce daga hanya akwai matsaloli kuma na istihadi matsaloli na fiƙihu idan mutum ya istihadi ya kuskure akwai inda ma kuskure idan ya zama ya faru ne a istihadin mutum to maimakon ya samu zunubi lada ma yake samu musamman ana zancen malamai malami yana kokarin ya san wani hukunci ya yi bincike ya bincike sai ce yana ganin hukuncin nan shine kaza in yayi daidai zai samu lada biyu in ya kuskure kuma lada daidai samu to kaga wannan ai ba shi ne da ake samun zunubi ba don haka ba kowanne lafazin ibbulali da kuma balal ake nufin wato bacewa daga hanya ba shine kawai abin da ke so mu dauka ya kawo mana cewa akwai abin da Allah maɗauki baya kama mutum da laifinsa cewa abin da ake nufi in an ce aballa shine aballa as-sawaba ya karkace daga abin da ke shine daidai ya ce wannan kamar faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra da kuma faɗin Allah maɗauki da yake cewa wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid cewa idan muka bace muka riddige a cikin ƙasa shin za mu zama wato wasu sabon halittu ma'ana za mu tashi da halitta sabuwa a wannan bacewa abinda ake nufi rididdigewa da cewa jikin ya bace ya zama ya haɗe da ƙasa ya rididdige ba a iya bambance shi da ƙasa kaga nan ba ana nufin bacewa ta kaucewa daga hanya wadda yake akwai zunubi a kanta ba ai mun fahimci wannan ne to da haka dai inan ne a wannan siyaki ne za mu tashi inda ke cewa wali hada ta'ifatun min ahli ilmi yau ba ka karanta to bismillah wali hada ta'ifatun min ahli ilmi yu'abbiruna fil masail allati
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا طائفة من أهل العلم يؤثرون في المسائل التي يخطئ فيها من أخطأ لأنه ضل في ذلك أو هذا ضلال مبين آه ونحو ذلك ولا يثنى به أنه يأثم
على ذلك يأثم على ذلك أو أنه صار في ذلك على وفق هواه وفق هواه هواه نعم أو ما أشبه ذلك أو ما أشبه ذلك نعم طيب آه malamin ke cewa wali hada don haka ne ma ta'ifatun min ahlil ilmi wasu daga cikin malamai yu'abbiruna fil masail allati yukhti'u fiha man akhta'a a matsalolin da mai kuskure kan yi kuskure a cikinsu yu'abbiruna sukan yi amfani da lafazin dalal kenan بأنه ضل في ذلك تسلسي وانا يا بتي أنا cikin tattaunawa a matsala ta ilimi ko ka karanta littafin wani malami yana magana akan wata matsala ta ilimi sai ya faɗi wani abu da yake ba shi ne daidai ba to idan wani ya zo masa martani sai ce ai wane balla fi dhali- fi tilkal mas'ala wane ya bace a wannan mas'ala to kada hankalinka ya tashi ta ce ai wani an ce masa bacacce abinda ake nufi ya kuskure wa gaskiya a wannan matsalar da ya tattauna au ko kuma ka ji sun ce haza dalalun mubi musamman a littafin raddi za ka riga ji ya ce a dalla fulan wani ai ya bace ko kuma haza dalalun mubi to kada ka damu ka hankalinka ya tashi abinda suke nufi da dalalun mubi ma'ana kuskure ne mabayyani an kauce wa abin da ke shi ne daidai ba lalle zama bata bacewa daga hanya wanda yake akwai zunubi kuma akwai karkacewa akwai son zuciya akwai neman barna akwai bukatar ko kuma nufin lalata addini ka san galibin aka ce mutum yana kan dalal to abin da ake nufi dama yana bin son zuciya ko yana son bata addini ko ma makiyin addini ko makamancin wannan to ba ko ina idan malamai suka yi amfani da wannan lafazi na dalal za ka ɗauke shi a matsayin wannan ma'ana da ka saba amfani da ita ko kuma ka saba jinta imma ko a ƙur'ani ko a hadisi ba an fahimci abin ma'ana abin da ake nufi an yi amfani da aballa tana nufin ɓacewa gaskiya ko karkacewa gaskiya ko kuskurewa gaskiyar abu to wannan ita ce ake magana a kanta a wannan hadisi da muke magana Allah sa an fahimta wani hau dalika ita da makamancin wannan wala yu'na bihi annahu ya asamu ala zalika ba a nufin cewa yana da zunubi akan haka in an faɗi dalal ba a nufin mutum akwai zunubi a kansa eh an ce dai ya kauce wa gaskiya ya kuskure wa gaskiya to abin kuma yakan hada ne da galibi idan ba a san larabci ba ko ga in mutum bai san larabci ba abin da ya san ana amfani da dalal shine in an face an bar hanya an balbalce an tafi hanyar wuta shine za a ce wannan ai dalal ne ula'ika fi dalalin mubi a shi a cikin alkur'ani Allah madauki na gaya mana kuma ana magana ne galibi da kafirai fasikai da makamancin wannan to sai mutum ya dauka lafazin dalal ba shi da wata ma'ana in ba wannan da muka saba amfani da ita ko muka ji a qur'ani ana amfani da ita to nan abin da yake nufi dai shine tana zuwa da ma'anar a ce mutum ya kuskure wa abin da yake shine daidai ba a nufin lalle ya bi son zuciya ba a nufin lalle yana son ya bata addini ba a nufin lalle cewa ya bi shaidan da gangan ya bata kuma ya jawa kansa zunubi ba haka ake Allah sa an gani to sai ce wa in ina ne au annahu yawa wala yu'na ba a nufin bihi da wannan lafazi na dalal ba a nufin annahu cewa mutumin ya asamu yana da zunubi ala zalika akan wannan abu da ya aikata au annahu sara fi zalika ko kuma cewa shi a wannan abu da ya ambata ya kasance ala wafqi hawahu gurgudan son zuciyarsa ma'ana ya dace da son zuciyarsa ya bi son zuciyarsa shine wafqi hawahu au ma ashbaha zalika ko kuma abin da ya kama da wannan wa inna ma hiya muhtamilatun amma dai kalmar tana daukar wannan tana daukar wannan fassara shine ma'anar muhtamila duk abin da yake zai dau wata fassara zai kuma dau wata fassara shi ake cewa mene muhtamil ay yahtamilu an yu'na bihi hada wa yahtamilu an yu'na bihi dhak zai yu abu kaza ake nufi zai yu kuma wancan abin ake nufi duk da cewa ga waɗanda ba su iya larabcin sosai ba in za ka yi musu magana kai musu magana da abin da suka saba ko idan mutum ya kuskure in ka ce masa dalal din kaga zai fahimci ka ce masa ya bace ya bar hanya ya zama kaman ba musulmi ba kaga to kar kai amfani da wannan lafazin wanda kai amfani da lafazin kuskure din saboda a samu maslaha kar a ce ka faɗi abin da zai jawo masa wani abu gashi nan ma ya ce min bacacce ko ba haka ba misali in ya ta- ya ga littafi an masa raddi sai ce kai fa ka rubuta kaza har ka ce min na bata na bar hanya to wanda ka ce masa bacacce ai ka kafurta shi to kaga rashin sanin waɗannan abubuwan ne a domin ba lalle ana nufin abin da yake nufin ko zai kai ga kafirci ba da wannan lafazi kama ja'a fil qur'ani kama yadda yazo a qur'ani annaha satakunu a ko takunu yafi kamata ba zancen satakunu bane dai abin da ke a qur'ani ya riga an gama magana akan sa ma'ana kama ja'a fil qur'ani kamar yadda yazo a qur'ani annaha cewa ita kalmar iblali ko dalal ta kunu takan kasance fin nisiyani a ɓangaren abin da ake nufin mantuwa wa tarki da kuma barin abu allazi an ghairi qasdin wanda aka yi ba da gangan ba ko naka a cire sinin din nan larabcin zai fi daɗi in dai kun fahimci me nake nufi ko a wata kunu kun ga ga shi yasa aka yi atsafinta aka yi atsafin wata irinta a kanta وتكون في الأمور الاجتهادية كما ضلال أنا أمفاني لشي تكن كسن شيء كو لفظ كو كلمة ضلال تكن كسن شيء الأمر لاجتهادي وتكون هل ينزلكم تكن كسن شيء أيضا فيما يتركه المرء أبن دمتين يبرشي عن تقصير ساكمكم وتتكأيتاوى كسكولي في ابتغاء الحق وجن من قسكيه mutum ya kuskure wa neman gaskiya da yi bincike ba haka kawai ya faɗa abu da ka amma ba tare da mummunan nufi ba shi ma ana kiransa dalal mun fahimci wannan kun ga ake takunu nan guda uku takunu fi nisyan takunu fi tarki alladhi an ghairi qasdi wa takunu fi al-umuri al-ijtihadiyya wa takunu aidan fi fima yatrukuhu al-mar'u an taqsirin fi ibtida'i al-haqi abubuwa hudu dukkan su kuma kun ga ba matsaloli ne da suke sa a ce mutum ya bar hanya ya zama batacce bataccen da za a rubuta masa zunubi bataccen da ya cancanci azaba ba yawwa sai ce wasu ayi ilaihi da kuma wato ma'ana an tafsirin fi ibtigha'il haqqi wasu ayi ilaihi mutum a ce ya bar ya bar wani abu saboda gazawa da yayi da gajiyawa da yayi wajen neman gaskiya da ɗawainiya da ƙoƙarin ya kai ga gaskiya ɗin akan samu mutum an san shi da ilimi ya rubuta wani abu ba tare da ya yi bincike ba a ciki sai ya kuskure sai a ce in an kira shi cewa wannan zolali ne to abin da ake nufi kuskure ya yi sakamakon sakacin da ya yi bai yi bincike ba da ya yi bincike a matsayinsa ya fi ƙarfin ya faɗi irin wannan magana an fahimci wannan an fahimci wannan ko to akan ce wannan shi ma dalal a shar'ance a littafin malamai kuma a maganganun da suka saba yi amma wannan baya nufin dalal ne wanda yake nufin zunubi da kuma cancantar azaba wannan fa'ida ta biyu kenan a ta farko kenan mun gama da ita insha Allah an fahimce ta a dunkule dai me yake faɗa cewa wannan hadisi na Abu Hurairata da kuma Huzaifa ibn Yaman النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا waɗanda suka zo gabaninmu yahudu da nasara Allah ya kautar da su daga juma'a ce sa malamai suka tattauna al'imamun nawawi da ya zo sharhin wannan hadisi yana cewa ya kawo maganar alƙadu iya cewa abin da ake nufi Allah subhanahu ta'ala ya ba su damar su yi bincike ne amma kuma bai shiryar da su ba sai bar su sai suka zaɓi abin da ba daidai ba kun ga wannan barin ba a taimaka musu ba su suka yi ƙoƙarin su su gano sai ba su gano daidai ba batarwa ne karkatarwa ne amma ba wadda take nufin zunubi ba ce da a ce an nuna musu duk da ke akwai wannan ƙaulin shi ma an nuna musu juma'ar aka ce ga ta ku bi sai suka ƙibi to wannan shine wanda zai iya zuwa da ma'anar balalin mai ma'anar zunubi da cancantar azaba ai insha Allah mun gane yawa mu ko musulmi Allah madauki annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya shiryar da mu zuwa ga juma'a ba tare da mun sha wahala ba to dalilin kawo hadisin kenan a wannan babi na fadlu al-islam falalar musulunci ashe daga cikin falalar da musulunci yake da ita akan ma'abutansa wato musulmi shine Allah na shiryar da su musulmi ko da ba tare da sun sha wata wahala ba gashi kuma a ranar juma'a Allah ya ba su ita kyauta ba tare da sun sha wahala kamar yadda yahudu da nasara suka sha wahala kuma ba su same ta insha Allah an gane to mu je alfa'idatu thaniya fa'ida ta biyu duk dai a wannan hadisi yace yawmul jumu'a ce ita ranar juma'a din nan ikhtalafa ulama fihi malamai sun yi sabani dangane da ita hal huwa awwalu ayyamil usbu shin ita ce rana ta farko a mako au huwa akhiruha ko kuwa ita ce rana ta ƙarshe a kwanakin mako wa jumhuru ahlil ilmi mafi yawan malamai ala suna kan ra'ayin anna yawmal jumu'ati cewa ita ranar juma'a huwa awwalu ayyamil usbu ita ce ranar farko ma a mako ita ce ranar farko a mako wannan shine ra'ayin jumhurin malamai a wa anna sabta cewa ranar asabar ba da ku tana zuwa ne bayan juma'a wannan kuma sanannen abu ne wa annal ahada ba da ku haka nan lahadi ma bayan juma'a take zuwa bayan asabar wastadallu lidhalika bi iddati adillati suka kafa hujja domin wannan kauli nasu da adadi daban-daban na dalilai da hujjoji minha daga cikin irin waɗannan dalilai da suka kafa hujja da su hadha alhadith wannan hadisi da muke magana a kai mana wannan hadisin ya zama musu dalili suka ce ai gashi gashi sai suka ce qala saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kadhalika hum taba'un lana yawmal qiyamati kun gani shine shi fi qawlihi wa kadhalika mana wa kadhalika hum ai su yahudu da nasara taba'un lana masu bi ne gare mu duk abin da aka ce mai bi ne ga wani ashe wancan wani da ake bi shine na farko ko da haka ashe kenan juma'a ce farko sai asabar sai lahadi in mutum ya ce wa fi riwayatin a wata riwayar li hadal hadisi a wannan hadisi fa nahnu al-yawma wal yahudu gadan wan nasara ba'da gadi kunga wannan ita ma riwaya ce da take nuna juma'a ce farko cewa fa nahnu al-yawm mu ranar mu ita ce yau in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ran da yake magana ranar juma'a akan kuma falalar juma'a wal yahudu gadan yahudawa gobe ita ce ranarsu wan nasara ba da gadin su kuma nasara kirista bayan gobe ma'ana jibi wastadallu aidan bidalik nan lidalik ya kamata wastadallu aidan lidalika bi inda kun fahimci larabci yawwa al-istidlalu lishai'i da kuma al-istidlalu bishai'i wani abu ne daban-daban in aka ce istadalla bi kaza ma'ana ya rike abu kaza ya zama masa dalili wato dalilin ake magana kamar inda ya ce bayan wannan ya ce waye wastadallu aidan nan an ce bi zalika ko sai kuma ya ce bi anna kun ga ba'un ta zama biyu kuma so ake a ce su malaman da suka ce juma'a ce farko istadallu li ra'ayihim sun kafa hujja domin ra'ayin nan nasu da mai ina hujja take bi anna yawmal juma'a kun gane abin yau da haka lamun ya kamata nan ba ba ku kar ku damu inda kun gane abin dalilin da yasa wannan abu yake faruwa malam yana magana wannan littafi ba shi rubuta da hannunsa ba malam sali alishir darasi ne irin wannan da muke yake sharhi sai a karanto maka nusus din wancan nusus da muka karanta can a bayatin shafi na tara din nan a zama guda za a karanto masa su shi kuma ta wannan bayanin da mu kuma muke karanta da kansa to kaga lokacin da zai faɗi wastadallu aidan lidalika shi mai sauraren kaset shi kuma mai rubutu ɗalibinsa ne sai saurari kaset din yana rubutawa da hannu la'alla ya ji lamun din bai ji ta sosai ba sai sa mata ba'un ko kuma ya zama kuskuren bugu yau ya duk yakan faru wannan na samu irin wani abin da yawa a rubuce-rubuce a darussansa saboda na bi darussansa da yawa a littafai da dama da ya karantar na saurare su da yawa da sautinsa Eh, kuma na kan bi wani na rubutu da muka karanta alfurqan mun samu irin wani abin shi ma da yawa wanda duk ta'liqinsa ne da sharhinsa zaka da inda ka san larabci zaka san wannan ba- lamun ya kamata ba kuma kuskuren malamin bane a'a mai rubuta masa ne ko kuma mai bugu Hmm. واستدلوا أيضا لذلك suka ƙara kafa hujja ga wannan ra'ayin mecece hujja su ga wannan ra'ayin bi anna yawmal jumu'ati cewa ranar juma'a huwa yawmu idi ranar idi ce wal idu shi ko idi yakunu awwal al ayyami shine ranar farko ta kwanakin da ake so a yi bikin sa mun ga ranar karamar sallah wannan yakan zai gaskata ne a misali karamar sallah ne ranar ita ce ranar farko ta watan ah, abin nan shawwal ko yawwa amma kaga misali ranar idin babbar sallah kuma fa ba ranar farko ba ce sai goma ga wata amma dai tun da idi sunanta ba a kira shi idi ba sai saboda bai dawo ba sai wannan ranar a ce kenan farkon tana nan kuma wata rana aka yi shi ran da ya dawo a ranar ake saboda asalin idi ana kiransa idi ne saboda kewayowar da yake in ko za a ce ya kewayo ran yaushe za a fara lissafin ya kewayo ran da ya zo da haka ran da ya zo ita ce ranar farko da haka magana su tana nan akan abin nan am in dai an fahimci abin yawwa wala yakunu akhirha ba dama idi a ce sai ranar ƙarshe idin zai zo ko ashe kenan ranar da za a rufe duk bukukuwan kenan sai kuma ranar ta zo kaga ba haka ake ba sai ranar ta zo sai a yi ta kuma sannan in ma da ƙarin joni sai sauran kwanaki su biyo bayan ta yakunu iftitahal usbu'i kuma ranar juma'a ita ce take zama mabudin mako wala yakunu akhirul usbu'i ba ita ce karshen mako ba wannan dai duka zancen jumhurin malamai ne in an ce jumhuri ana nufin mafi yawa ashe kenan akwai wasu wanda ba su ba da suka saba wannan ra'ayi su ba ra'ayi su kenan ba ga sunan zai gaya wa ta'ifatun min ahli al-ilmi qalat wata kungiyar kuma ko in ce wata jama'ar ta malamai ma'abuta ilimi qalat sai suka ce la a'a yawmul jumu'ati ai ita ran juma'a huwa akhirul ayyam akhiru ayyamil usbu' ita ce rana ta ƙarshe a mako fi ba'sin wannan sun faɗe shi ne a wani bahasi a wani bincike yutlabu min madhannihi kai ɗalibin ilimi ka je ka nemo wannan bincike a wurin da ake samun irin wannan bincike ba anan zamu tsaya mu kwalkwale wannan maganar ba eh a littafai da suke magana akan wannan musamman cikin shuruhul hadis sharhin hadisai da suka tattauna akan wannan matsala da zurfi mu littafin mu na aqida ne iya falalar ranar juma'a da alakarta akan wato da musulunci da falalar da yake da ita akan musulmi shi za mu tsaya a kai shi ne abin da ke nufi fi bahasin yutlabu fi amin mabanihi mabanin abu abin da yake nufi idan ka idan dalibi yana bincike yana bincike akan azumi misali sai ka ce je binciko maka matsaloli suka shafi azumi ina zai tafi hmm? littafan fiqihu da suke magana akan azumi ko to wani littafin biyu su ne mazan ma'ana wuraren da ake zaton za a samu matsalolin azumi in ku aka ce ka je ka yi bincike a kan siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da dalilai a kansu wani littafin za ka tafi sai ka tafi littafin aƙida to kaga kutubul aƙida su ne mazani mazani shi ne wurin zato inda ake zaton samun matsalolin aƙida shine abin da ke ne haka mai san wannan bincike na ranar juma'a ita ce farko ko ba ita ce farko ba ita ce karshen sati ita ce farkon sati ya je wuraren da aka yi wannan littafan da suka yi magana akan wannan can zai samu wannan magana shi yasa nace na ba misali kamar littafan sharhin hadisai musamman ka samu fatihul bari akwai wannan magana ya buɗe da kuma da yawa akan ta da haka mai so ya koma can ya kwalkwalo ya gano mana me za a rajjaha mun san dai idan mun kalli wannan matsalar ba wata matsala ce babba da akwai wani hukuncin ko wani aiki a kanta ba illa dai hukuncin babba shine abin da aka gaya mana a wani littafi na falalar da musulmi ko musulunci yake da ita akan jama'arsa akan musulmi sakamakon ɗaukar juma'a da muhimmanci shikenan amma nan ta ita ce farko ko ba ita ce farko ba ba nan ne babban abin ba insha Allah kun gane da asali wanda suka ce ba ita ce farko ba za ka ce asalin zancensu yana da alaƙa da tarihin duniya shi kuma in ka tashi zancensa za ka koma ne zuwa ga littafan yahudu da nasara domin su ne akadam abin da aka samu na tarihi mafi abin nan daɗewar abin da aka samu a rubuce na tarihi shine babi duk sauran littafai an samu bincike ne na wasu abubuwan da aka da aka fara rubuta tarihi da aka fara rubuta tarihi sai ne sai a waiwaya akwai abubuwan da ake ce mai uniform rubuce-rubuce da ake gano tarihin wani abu kamar da muke zance ran nan yadda suke gano shekarun wani abu kaga irin waɗannan abubuwan ana tattara su a gano wannan lokaci aka taɓa samun kaza hakan ana neman tarihin wata ƙasa daga tsintuwa idan aka tsinci silalla na sarakunan da suka buga wannan kuɗi sai a duba hotonsu da ke jiki sai a ce wannan kuwa ya shekara kaza da kaza a shekara ta kaza aka yi kaza tarihi galibi yana da wahalar dabbi yana da wahalar ka tsare shi wuri guda ya zama ci in ba riwaya ba ce da ta hanyar riwaya ce haddasa ni wani haddasa ni wani yana da sauki amma galibin tarihi na kowace al'umma daga babal tarihi ake fara rubuta shi kafin a samu abin da wani ya rubuta sai a gina ya kai wani ma ya rubuta sai a gina a kai amma akan je a yi hira ne da mafi dadewa daga cikin al'umma masu rai sai a ce misali mutumin da yake son tarihin wani gari a sai je garin ya samu tsofin garin ko ya ce asalin sunan garin nan daga ina ya samu sai a faro tun daga nan ai wanda ya kafa shi shine kaza wanda ya kafa shi ne kaza wannan kuma duk sai an fara daga nan sannan daga baya a samu abu to a takaice su a littafin bible na yahudu da nasara abinda suke faɗa ranakun ranar farko ta sati ita ce lahadi a lissafi saboda suna ɗaukar Allah maɗaukaki ya fara halitta ran juma'a ya yi ta yi ya yi ta yi ya huta ran asabar haka suke cewa wai hutawa ya ba su ɗauki cewa Allah maɗauki haka fi iya so yin abinsa ba asali abinda malamai suke ambatawa kuma shine daidai Allah ba zancen hutu a wurinsa baya mai shan wahala shine ke bukatar hutu shi kuwa lamarinsa kun fa kun ne don haka shi yasa suke cewa wannan halittar sammai da ƙasa a kwana shida don a koya mana yin abubuwa ne sannu sannu shi yasa Allah ya wannan ne ya koya mana komai a bishi gradually kai wannan sai kai wancan sai kai wancan amma ba dan saboda ba zai iya a rana ɗaya bane ba haka ake ne kifta ido kawai ya duniya komai ya samu Allah ya kyauta ba ka dai wannan zancen ba shine babban abu ba sai ce lakin na shahid amma dai abin da za a kafa shaida da shi ko zancen da nake so in bayyana huna a nan wurin annahu shine hatta ala hadal qawli ko ma an dauki wannan ra'ayi wanne na cewa ita ce karshe ba ita ce farko ba yace in ma mun dauki wannan ra'ayi alladhi qala bihi ta'ifatun min ta'ifa abinda wasu ko ra'ayin da wasu daga cikin malamai suka ambata min annahu akhiru ayyamin usbu'i na cewa ranar juma'a ita ce ranar ƙarshe ta mako ko an ɗauki wannan fala yu'aribu an yakuna sabtu ba'dahu bai dai saba wa cewa asabar tana zuwa bayansa ba in ma mun ce ranar juma'a ita ce ta ƙarshe to ina asabar take hmm? sai an yi juma'a dai ko ba haka ba ina lahadi take sai an yi asabar za ka dai tana nan kuma akwai wasu kwanakin dai har za a lissafa in jeren su za a kalla dole juma'a ce farko in ka ce ka juyo ta baya ta ina za ka ce in ka ce lahadi ta farko kamar da yahudu a nasara za su ce ko to akwai wasu kwanakin tsakani kafin kuma a zo kan waɗannan don haka ba dama jerin ya tafi dole sai idan juma'a ita ce farko yau to sai shi wal ahad ba'dahu litinin kuma an lahadi bayan asabar bi itibari annaha thalathatu ayyamin mutawaliya in mun lura shine bi itibar in an lura da cewa ai kwanaki ne guda uku mutawaliya wanda suke a jere shine mutawaliya a jere daya tana bin daya fakana sabqu lil awwal lil yawm al awwal dan haka in aka ce wace ce ta riga dole in dai tunda a jere suke to wadda ta fara zuwa ita za a ce ita ce farko mun gane wannan wa huwa yawmul jumu'a ce ita ce ranar juma'a wa ba'dahu al-yawm ath-thani sai a ce mai binta ita ce ta biyu wa huwa yawm sabti ita ce asabar thumma yawm al-ahad sannan kuma ranar lahadi daka kowanne ra'ayi ma ka dauka juma'a dai ita ce za ta zama farko din Allah sa an fahimta fa'ala kullin min alqawlaini akan kowanne ɗaya daga cikin wannan maganganu guda biyu fa inna yawmal jumu'ati yasbiqu yawmas sabti wal ahad to ranar juma'a dai ta riga asabar ta kuma riga lahadi wannan dai abin da yake so a fahimta shi mun gama da wannan shi ma alfa'idatu thaniya sai alfa'ida athalitha fa'ida ta uku anna hadha alhaditha cewa wannan hadisi wa huwa mawtinu shahidi lil musannif wanda shine wurin kafa hujja da shi malam mai littafin da ya amfani da wannan hadisin don ya zama masa hujja akan falalar musulunci musulunci da yake da falala akan mabiyansa muna fahimta fihi to wannan hadisin a cikinsa akwai dalilun dalili ala inayati llahi jalla wa ala bi hadhihi al-ummati cewa Allah ya damu da wannan al'ummar yana kula da ita yana ba ta kulawa ko tun daga shi an batar da wasu daga wannan rana an shiryar da ita wannan al'ummar zuwa ga wannan rana shine babban abin da ake so ka kalla amma an gane wannan zancen da yace mawtsin shahidi in kana magana ko kana kafa hujja da hadisi ko aya ai ba komai ne a cikin ayar yake da alaka da abin da kake so ka kafa hujja a kansa ba ko kana so ka yi magana akan wata matsala juz'iyya guda ɗaya sai ka kawo wata doguwar aya idan ka kawo doguwar aya sai ga ba dukan ayar kake bukata ba iya wani gefe ne to iya wannan gefen da kake bukata wajen kafa hujja shi ake ce man mawtsinu shahidi wani islahi ne na ɗaliban ilimi duk sun san wannan na tsaya ne dan ku ƙara fahimtar abin shine mawtsinu shahidi lil musannifi ga shi marubucin littafi wato idan mai sharhi yace musannif yana nufin wanda ya rubuta matani matanin da shi yake sharhi yana nufin wane kenan anan malam muhammad bin abdul wahab mai littafin fadlul islam to a wannan hadisi akwai kulawar da ubangiji ke bai wannan al'umma a bi hadhihi al'umma wa rifquhu biha ko a wa rifqihi ya kamata tunda matsufi ne akan ala inayatillah mm yace fihi dalilun على عناية الله جل وعلا بهذه الأمة ورفقه بها وعدم إضلاله لها نقال العرب سي نو أولنا حديثي أقول كل ور ألا ما أخجيد وأن الأمة da tausasawarsa da kuma rashin batar da su da ya yi Allah bai batar da mu ba dangane da juma'a ne yawa ya shiryar da mu ya nuna mana abin ya zo mana araha ba tare da wata wahala ba wannan ya nuna mana lalle riƙe musulunci wani abu ne da zai sa Allah maɗauki ya taimake ka ya riƙa shiryar da kai wani kuma lama abin da ake so a kai gare shi kenan a fahimta a wannan hadisi bal sai ce ba ma haka ba maimakon a ce an bar mu mun bata to ba a bar mu mun bata ba me ya faru a anaha ya taimaki wannan al'umma din wato Allah maɗauki ya taimaki wannan al'umma wa manna alaiha kuma ya mata baiwa hatta sarat har sai da wannan al'umma ta zama sabiqatan lil umami fi shara'iha fi sha'airiha fi dunya wa fi manzilatiha wa kadhalika yawm al qiyamati ma'ana Allah bai bar mu a bace ba bal maimakon haka ma ya taimake mu yi mana baiwa har sai da wannan al'umma ta mu ta zama ita ce sabiqatan wadda ta rigaya lil umami da sauran al'ummomi ta wuce gabansu ta yi musu shal fi sha'airiha wajen alamominta na addini shine sha'air kamar sallah sha'ira ce min sha'airin islam kamar aikin haji a cikin aikin hajin ma da nasa sha'air din tsawafi sa'ayi yanka da ake na hadaya da makamantu wannan min sha'airin islam kamar da alamar gida min sha'airin lah a cikin suratul hajji don haka abinda ake nufi al'umman nan tamu gaba take da sauran al'ummomi wajen waɗannan sha'air ɗin za mu ga sha'ira a musulunci wannan falala ce babba duk wani abu da za a ce masa sha'ira ne babba a musulunci za ka ga addinin ne ya zo da shi asalin addinin shi ne ya taho da shi a cikin ƙur'ani akwai shi ko a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shi ba malaman al'umman ne suka yi ittifaki suka zaɓe shi ba kun fahimci wannan sabanin sauran al'ummomin da suka gabata akwai abubuwa da yawa da yahudu suke kai ba za ka same su a cikin littafansu ba a'a malamansu ne suka kirkiro su da can littafin farko da aka biyo annabi Musa babu wannan magana a ciki haka nan kiristoci abubuwa da yawa za ku ga ana tafi da su ne a ina bal sau da yawa masu a kirista abin nasu ya fi tsanani tun lokacin da aka ba wa coci iko akan abubuwa da yawa abubuwa da dama na yadda addini ke tafiya abin da ke determinin ɗinsa coci ne ba littafi ba shi yasa zaga mafi yawansu sun jahilci abin da aka rubuta a littafi abin da malaminsu ya faɗa a coci shine asalin zancen da za su ɗauka ko ka yadda ko karka yadda shi yasa da yawa sun yi nisa da littafin ba za ka sami da yawa suna karanta shi ba da wahala ka samu wanda zai haddace maka bible kamar za ka samu qur'ani da an haddace shi to za ga abin da ya shafi sha'airul islam to musuluncin ya riga ya zo da su in ka bincika qur'ani za ka gansu ka duba maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai za ka gansu ba istilahin malamai bane suka zauna suka ce mu haɗu ran juma'a mu rika haɗuwa duk juma'a mu rika yin sallah a ina muka samu juma'a cikin qur'ani ko cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan sauran abubuwa kai hatta abubuwan ibada da dama sallan nan da ake guda biyar ina muka samu Allah ne ya ce mu da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana daki dakinta Allah ya ce mu yi sallah da wasu lokutan an faɗe su a Qur'ani wasu malamai sun yi istinbatin kuma lokuta biyar din dai ba da sunan su haka ba amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana sunayen su gashi nan a cikin hadisai wanda ba zai yiwu ba mu yi sai mun dauki karantar wannan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Annabi sallallahu alaihi wasallam ku shine asali duk abin da aka ce ya yarda da shi ya ce ayi to a shikenan ya zama addini to amma za ga sauran addinai malaman su ne suke da ikon su canza abin da suke so su sa abin da suke so insha Allah an fahimta shi yasa ce hatta sarat sabiqatan lil umami fi sha'airiha fi dunya anan duniya mu ne a gaba a sha'airin addini wa fi manzilatiha haka nan wajen matsayi a nan duniya wa kazalika yawmal qiyama haka nan ran tashin alqiyama Allah ƙara tabbatar da mu akan musulunci har ƙarshen rayuwarmu Allah kuma ya samu fa'idanta da waɗannan falaloli da Allah ya tabbatar mana da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam wa hadha min jumlati ma yu'akkidu wannan ta'liqin malam ne bayan wannan abin da ya ambata sai ce wannan yana cikin tarin ma yu'akkidu abin da zai karfafa mana fadlal islami ala ahli islam falalar musulunci akan musulmi cewa musulunci yana da falala akan musulmi fi a ɓangaren annal muslima cewa shi musulmi idan ta zama in ya rungumi musulunci ya riko da shi wa ata Allah jalla wa ala ya yi da'a ga Allah fa innahu yuhda wa yu'an to shi za a shiryar da shi za kuma a taimake shi wala yutraku li nafsihi ba a barinsa da kashin kansa in har mutum ne yadda da musulunci zai kuma rayu a ka'ida irin ta musulunci to sai kaga kullum Allah na taimakonsa abin da bai kintsa masa ba ma sai ga ya samu Allah ya shirya masa shi kuma na maga addu'a kullum ka roki ubangiji ya Allah ka shirya da ni Allah ka nuna min abin da ke shine daidai to Allah ko ba zai barka ba sabanin wani addinin daban sai a bar mutanen su za su tsara addinin su za su sha wahala a kansa kuma duk abin da ya biyo ba dama sakamakon da suke ɗauka ne na irin abin da suka yi wajen mu'amala su da Allah cikin addinin nasu Allah sa an fahimta don haka musulunci falala ce da shi babba cewa Allah na shiryar da mutum Allah kuma na taimakonsa wala yutraku li nafsihi ba za a bar shi ya dogara ga kansa ba fa kama anna hadhihi al ummata kuma kamar dai yadda wannan al'umma ta zama mutamayyizatun bi anwa'i tamayyuzi ta yi fice ta bambanta da sauran al'ummomi da nau'i daban-daban na fice da ta yi a abubuwa daban-daban shine tamayyuz mutamayyizatun bi anwa'i tamayyuzi ba bi anwa'i tamyizi ba tamayyuz haka gida ma rubutu ko yawa tamayyuz shine kai fice kai excel ka fita daban sai daga an ganka ka zama kaza daban kake da sauran mutane to ai shi kansa ba iri ɗaya bane hanyoyi daban-daban ne matakai daban-daban ne iri-iri daban ta fannoni daban-daban muka yi fice ga sauran al'ummomi muka zama mu ne daban da su muka fi su to yadda Allah madaukaki wani ya sanya wannan al'umma ta bambanta da sauran al'ummomi ta hanyar irin waɗannan hanyoyi daban-daban wa minha kuma daga cikin waɗannan hanyoyi ko wato ujuhi tamayyuzi fuskokin da za a iya fahimtar fitan da muka yi daban da sauran al'ummomi shine adamu ijma'iha wajtima'iha ala dalalati mun yi fice ta bangaren cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ta haɗu ba ba za ta yi taru ta taru akan abin da yake shine bata ba duk abin da yake bata kuma nan batan ku ɗauke shi da ma'ana biyun nan da muka yi magana bata wanda zai ja sakamakon zunubi da batan da sunansa kuskure duka al'umman nan ba za ta haɗu a kansa ba kun gane wannan karka fahimci cewa iya na farkon ake nufi cewa wannan al'ummar ba za ta haɗu a kan bata da ke jawo a ce kayi zunubi batan da ke jawo a ce za ka samu ka cancanci azaba ba shi ba ai mun yi magana ɗazu a kan ɗaya nau'in batan nau'in batan da ake nufin mai kuskurewa gaskiya to hatta kuskurewa gaskiyar ba za a same shi ba a al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu kuskurewa gaskiya individually yawwa wane yayi kuskure wane yayi kuskure amma a ce gaba ɗayan al'ummar manzon Allah mun haɗu akan cewa mu bi kuskure wannan Allah ya mana wannan baiwar ya ba mu assurance ba za mu yi wannan abun ba har tashin alkiyama mun fahimci ne wannan falala ce ko ba falala ba su ko kun ga azabin ranar da za a girmama ma kawai sun samu sun yi ijma'i akan sabanin abin da ke shine daidai insha Allah ya bayyana yawa fa inna ghayraha domin kuwa wata al'ummar da ba ita ba min al'umami daga cikin al'ummomi qad ibtuliyat an jarrabe ta bi ashiya'a kathiratin da abubuwa daban-daban abubuwa masu yawa wa min mabtuliyat bihi kama sayati daga cikin abubuwan da aka jarrabi al'ummomin da suka gabata kama sayati kamar yadda zai zo zami magana a kansu shine al'asaru wal aghlalu Allah ya gaya mana wannan a Qur'ani wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya dauke musu al'asar al'asar jam'in isr ne ba Allah mana ya gaya mana abin a suratu al-baqara karshen ta amanar rasul rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina wannan isran din shi ake nufi shine wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi me ake nufi da isr al-isr yana da ma'ana biyu yadda malamai suka ambata a littafan tafsiri ma'anar farko shine al-ahd wal mithaq yarjejeniya alkawari da Allah ya karba daga hannun wasu al'ummomi in mun lura da addinin yahudu da ko in ce bani isra'ila umuman yahudawa da nasaransu a alqur'ani yana ba mu labari wa iz akhadna mithaqa bani isra'il wannan da yawa a wurare da yawa saboda mafi yawan dokokin da ake sa musu saboda botsarewar su Allah ba ya dora musu dokar masu ya dora alkawari ya ce to ku yadda zan kaza wa iz rafa'na fawqahum at-tur irin waɗannan abubuwan za a ce gashi an zo musu da dutse ko ku yadda ko a ɗora a kanku sai sai mun yadda zamu kun yadda za su iya sami ina wanda zan ranta ce wa asaina waɗannan botsare wanda suke yi sai Allah ya zama duk lokacin da zai ɗora musu doka sai a ce to za a yi alƙawari da ku za ku bi wannan dokar shi yasa hatta zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wannan siga din cewa ku ɗauki alƙawari manzo in ya zo muku za ku imani da shi suka ce eh don haka wannan abin nan wannan shi ake nufi da isar din ko isar ma'ana ya Allah karka dora mana irin alƙaura da ka ɗauka akan al'ummomin da suka gabata mun ko kun ga yanzu in ka duba abubuwan da Allah madaukaki ke gaya mana ba da sigar alƙawari bane ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza wani abun ma abi mu a hankali ku duba yadda aka haramta giya irin matakan da aka bi ba a ɗauki alƙawari da gaiwa kar ku ƙara ba za a hana mu kawai kaulan wahida saboda an san in an hana mu hannuwa muke ku duba da aka hana giya ya aka bi farkon mataki sai aka yi bayanin cewa wa yas'alunaka anil khamri ko wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima iya nan aka tsaya suna tambayar ka dangane da giya da caca ka ce musu ai giya da tata ko suna da wani amfani ku duba ku fi ma suna da zunubi kai ismun kabirun ko ya yani aya take fi ma ismun kabirun ko wa manafi'u linnas yawa a cikin giya da tata akwai zunubi babba sannan kuma manafi'u ba manfa'u ba manafi'u akwai abubuwan amfani shi ma kun ga da yawa amma sai aka ce wa ismuhuma akbaru min nafi'i ba a ce ku daina ba sai aka ce amma zunubin fa yafi yawa to kaga mai tsananin tsoron Allah sai ce kai gaskiya tunda Allah ya ce akwai zunubi kuma yafi amfanin yawa ni bari in hakura sai aka samu wasu sun rage sun daina aka tafi aka tafi bayan wani lokaci sai Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusanci sallah a halin da kuke cikin maye ma'ana kenan in za ka zo masallaci karka sha kaga kenan in mafhumin sa shine in ka bar masallaci a kasuwa a iya sha ana nan ana nan sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu shikenan to daga dan aka dakatar har sai dan Umar ana ruwato da gare shi yana cewa a lokacin da aka saukar da wannan fajtani buhu lokacin sahabbai suka ta fito da giya daga gidajensu aka ta kwarar da ita a titi a Madina wancan ko na farko ba a yi ba wannan fa a yaushe aka wannan abu duka a Madina ne aka wannan duka shari'ar ma har wannan ta farkon yas'alunaka da kuma domin mun san suratul baqara madaniya ce yauwa haka kuma suratul nisa'i madaniya ce ma'ida ita ma madaniya ce kun ga zaman makka ba abin da aka yi banda zancen tauhidi duk shari'o'in nan kamar da muke magana wancan karan lokacin da aka ce fajtani buhu din nan duk kuyi watsi da wannan daga yau ku bar shi shikenan suka bar shan giya kowa sai ta zama duk wanda ya aikata ta haramun sai daga baya kuma aka sa haddi akan wanda aka kama shi ya shata kun ga wannan duk menene ba lallashi bane ba wani ba ta aka ku zo ku yi sanin alkawari daga yau kaza da kaza amma kun ga yahudu da nasara hatta fitsari da in mutum ya taba jikinsa sai a yanke in fitsari ya taba kafarka kuskure sai ka sa abin sai a rede wurin wannan kaga wahala ce kamar yadda na bamu labari kuma in gidanku da mai haila to komai a gidan najasa ne daga ran da ta fara haila in ba a fitar da ita kafin jinin ya zo ba in dai haila ta zo tana gidan to komai ya zama najasa sai an wanke shi wani menene sauki ne ko wahala wahala ce to wata ma'ana ta biyu ta isar shine tashdid shine dai kamar wannan misali da muka ba dan haka ko al-ahd wal mawafiq shine ma'ana ta farko ko kuma at-tashdid ma'ana Allah karka sanya mana tsanance tsanance da ka dora wa al'ummomin da suka gabace mu to alhamdulillah ko Allah bai sanya mana abubuwan tsanani ba addinin mu amma su kun ga an jarrabe su wa mimma btuliyat bihi daga cikin abubuwan da aka jarrabe su da shi a annaha hummilat ma la taqata laha bihi ba hamalat ba hummilat an dora musu su waɗancan al'ummomin an dora musu ma la taqata laha bihi abinda ba za su iya ba shine kamar wancan din an dora musu abin da ba za su iya ba haka zancen na so ambace shi na manta na yau o ban faɗi aglal ba aglal shine kukumi kukumi wanda ake sawa mutum a wuya kamar sasari ko shi ake ce man kukumi duk dai abin da ake nufi wahala ta shari'a eh ma'anarsa wahalhalu na shari'a yau to daga cikin abubuwan da aka jarrabe su har yanzu akwai abubuwan da ba za su iya ɗaukar su ba yanzu kamar cewa in aka samu mutum a yashe an kashe shi ba a san waye kashe shi ba to ukubar shine mutanen garin su taru cikin duhu a cikin dare kowa ya zara takobi a ta kashe juna duk wanda aka samu aka kashe haka Allah ya tsara a wannan wurin za a kashe wanda ya kashe shi in aka yi din kuma wanda ya kashe shi din ta hakan zai fito ko ba a san shi ba haka zai mutu kaga kenan wasu ba shi ba ma za a kashe su wannan wahala ce ko sauki wahala ce wannan da Allah madauke ba mu labarin cikin alqur'ani to amma ku duba mu yanzu sauki cikin sauki sai an bi dokoki sai an bi shaida ku duba dan Allah yanzu shaida akan zina tunda Allah ya saukar da shaidar zina cewa sai an samu shaidu guda hudu a tarihi da wahala ba a ji labarin malamai da suna faɗin ba a ji labarin cewa an kama wani sakamakon ganin shaidu guda hudu nan shaidu guda hudu a lokaci guda kuma duk su ga abu iri ɗaya an wahal da abin cewa za a sami wahala kafin a tabbatar da shi duka don sauƙi da rufin asiri a gare mu kuma shi yasa har yanzu idan mutum ya yi a ɓoye irin wannan aikin marar kyau na zina luwatsi da sauransu kada ya zo ya ce zai ce wa mutane shi a yi masa haddi dan an yi irin wannan misalan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo har ma cewa ku je ku tambaya a fi aqlihi shay shin wannan ya tafi ne akwai wani abu a hankalinsa ku je ku tambayo zurriyarsa yaya mutum zai zo ya faɗi cewa ya yi zina da bakinsa sai annabi sallallahu alaihi ku je ku tambayo mana ko a cikin kakanninsa akwai wanda ya taɓa taɓin hankali ne inda kun san taɓa hankali ana gadansa ce ku je ku binciko ko a cikin kakanninsa wani ya taɓa hauka aka ce a kalau yake sai ce ya rasu wallahi so nake in samu tsarki a nan duniya wannan zunubin da ni Allah tsarki don haka ba a buƙatar mutum ya zo ya ce ni ina so a yi mun ni ina so a yi mun abin nan maganar lokaci ne ko sauran minti biyar mutum baya zuwa ya zo ya ce zai je gun alƙali ya ce na yi zina lala ina so a tsarkake ni so ake ka rufa wa kanka asiri shari'ar ta fi mai da hankali akan zurriyarka ta samu rufin asiri yanzu idan mutum ya je kotu ya gaya ma alkali cewa shi yayi zina a yi masa abin nan me ya labarin abin da zai faru ga ƴaƴansa da matansa hmm? ƴaƴan da matan in ba su da labari sai ɗansa ma ya zama wani babban mutum ta za su masu kun ga a tarihi babansa kaza da kaza da kaza yi ai kun ga an bata masa shi zai rika jin damuwa to wannan abun ya fi muhimmanci a gun shari'a fiye da a ce a kama mai laifin a yi masa hukunci wannan menene tausayi ne na shari'a ko ba tausayi ba da haka shi sa kun ga kullun zancen da wasu suke yi a dabbaka shari'a a dabbaka shari'a zo a kama mai zina a yanke a ba wannan asalin maksudin ake so ba so ake a kashe mutane da yawa ba ko a ci gutsure hannun mutane a'a ana son abin ne ya zama darasi in aka yi daya sai a darasi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal yashhad azabahum ta'ifatu minal mu'minin saboda a samu itti'azi cewa a samu wasu daga mutane su je kallo inda ake irin wannan ukubar mutane su je kallo shi yasa kun ga har yanzu idan ana ukubar misali a saudiya idan za a yi kisasi wani ya kashe wani ko makamancin irin waɗannan haka ake taruwa ran juma'a dama ake a gaban masallacin juma'a ana fitowa sallar juma'a saboda ga jama'a masu yawa sai kawai a tafi filin yana nan kusa da masallatan inda ake yi din to a nan za a kira hauni ya zo kuma a gaban mutane wanda yake da zuciyar da zai iya daurewa sai ya tsaya kalla kuma sai a zo da ambulance ambulance din ba guda ɗaya ba akwai wanda za a ɗauki shi wanda za a kashe din bayan an sare masa kai akwai kuma wanda za a kawo aje kawai saboda masu faduwa su suma saboda ganin kisa kuma ana samu wani yana ganin wannan shi kenan sai faɗi to sai a ɗauki abin nan kuma sai a sa shi shi ma sai asibiti to Allah kyau to mu karasa wannan saboda lokaci yace wa min mabtuliyat bihi annaha ummilat ma la taqata laha bihi an dora mata abin da ba za ta iya ba wa min mabtuliyat bihi daga kuma cikin abin da aka jarrabe su da shi kathirun min al ahkami fi taharati was salati da yawa daga cikin hukunce hukunce a babin tsarki da sallah wa ashbahi dalika da abin da ya kama da haka mimma ajizu anhu wanda suka kasa dauka kamar wancan na magana fitsari din yau sun kasa ɗauka ba su iya ba shi yasa sai malaman suka ce wannan hukuncin dole mu canza shi ba za mu yi ba kaga shari'ar Allah amma malamai sun canza ta saboda me saboda ba za su iya Allah ko ya gaya mana mu ba zai dora mana abin da ba wani abu ba sai abin da za mu iya wata nakkabu a tsariƙa suka kaucewa hanya allazi radiyahu Allah wadda Allah madaukaki ya yarda da ita jalla wa ala lahum gare su ma'ana hanyar da Allah ya daɗe ta gare su sai suka kauce mata suka karkace mata suka bauɗe suka bi wani abin shine ma'anar tanakkabu ka kauce da gangan ka bar abin da aka dora ka akai to alhamdulillah mun zo karshen wannan kuma dama a lokaci yayi abin da zamu tashi gaba a kansa shine hadisi na ƙarshe a wannan babi har yanzu fa a albabul awwal muke a wannan littafin ko nassoshi biyar aka kawo ayoyi uku hadisai biyu ko ko hadisai uku hadisai uku kai ayoyi uku hadisai uku hadisan nan uku biyu mausula ɗaya kuma mu'allaq to kan wannan mu'allaq din zamu tashi mun ji hadisin falala da lada da aka yi ba mutane gwargwadon aiki shine na farko mun ji hadisin juma'a to yau muka kare shi darasi na gaba kuma za mu ji hadisi da yake magana akan ahabbu dini ila Allah shine alhanifiyya as-samha as'alullah tabaaraka wa ta'ala an yuwaffiqani wa iyyakum wa an yazidana tawfiqan fi alqawli wal amal Allah ba mu dacewa cikin dukkan abin da zamu faɗi da abin da zamu aikata Allah ya daidaita mana ra'ayinmu Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Allah ya taimaki shugabanninmu akan kowane abin da yake shine aikin alheri wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalam mm a wannan shi sunansa daban tunda ai shi dama ana wa wancan mutum ana masa wannan ne in bawa ne shi za a daure shi za a tafi da shi wani wuri shine asalin amfanin sa ke to amma abinda ake nufi a nan